نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha bakwai ga wata na rabiul awal hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da goma ga watan tara dubu biyu da ishirin da biyar yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da hudu cikin littafin riyadu salihin darasi na hamsin da hudu insha Allah a ƙarshen karatunmu muna cikin babi na tauƙirin ulama wal kibaru ahadul fadl wa taqaddimihim ala gharihim wa rafa'i majalisihim wa izhar martabatihim bayani mai magana kan jin yaunin malamai da manya kula tijawa da girmama mutane masu matsayi masu fadala da gabatar da su akan wasu kuma da daga matsayinsu ko martabarsu. Mun zo ƙarshen karatunmu ruwaya ta abin Masa'ud wata bin Amr al-Badari ta cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masahu manakiba na fi salawai kod. Manzana sallallahu alaihi wasallam yana shawa kawadinmu a cikin sallah kuma yana cewa استووا ولا تقتلفوا فتقتلف قلوبكم iya cewa ku daidaita ku saba sabawa a cikin sahu sai ya kawo ce fataqtalifa qulubukum sai zakatan ku su saba wannan yana karantar da mu da hadarin rishin daidaita sahu yana kawo rabuwar kan jama'a rashin hada sahu ya kawo rashin hadan kan al'umma shi yasa ya bashi muhimmanci a shi ne ka ce liyalini ulul ahlam wan nuha thumma alladhina thumma alladhina lunahu ruwata muslim su zo kusa da ni ina a sallah kenan masu hankali ba lagaggu kenan manya masu hankali kuma mataki dai manya sama da su dai kullum har zuwa ƙarshe da ƙanana wannan shine karshen karatunmu sai za mu tashi insha Allah wa an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhina lunahum thalatha wa iyyakum wa hayshat al aswaq Abdullahi bin Mas'ud ke ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce liyalini minkum su zo kusa da ni a cikin ku su wane ne ulul ahlam wa nuha manya kenan balagabu masu hankali manya muta kenan manya a cikin san sallah suna kusa thumma alladhina yalunhum kuma wanda suke biye musu kenan manya kasa da su kasa su dai haka ya kamata hede su uku ƙarshe sai ce wa iyakun wa haishatul aswaq ina muku kashe da hayaniya irin ta kasuwa hayaniya ta kasuwa mana a masallaci ba a san hayaniya irin yadda ake hayaniya da husuma cikin kasuwa eh idan ana hayaniya shi ka zo ka ji mu a bayan ga maka ba hayaniya a kasuwa daga muryar sauransu kenan ku yi hankali da hayaniya irin ta kasuwa wannan shine wannan hadisi wa ana abi yahya ko abi muhammad sahal bin abi hasama al-ansari duwana wani bi fatar haibin mulata iskanar sa'i wanda wani bayani mun kan takan jikurin kenan da fata ta ha hasama kenan kuma da sukunan na sakin hasma wannan kaman wasali ne ke a can da to dai shi abu hatama salibin Muhammad bin Salibin Abi Hasama al-Ansari radiyallahu anhu yake ba da labarin wani abu da yawa kana yace in talaka Abdullah bin Sa'al wa Muhaisat bin Mas'ud ila Khaybar wa hiya yawma idhin sulh fatafarraqa fa'ata Muhaisat ila Abdullah bin Sa'al wa huwa yatashahhatu fi damihi qatila fadafanahu thumma qadima al-Madina فانطلق عبد الرحمن بن سالم ومحيسة وحويسة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم وذكر تمام الحديث muttafaqun alayh abinda yake wannan ruwaya Abdullahi bin Absahal duk wannan sahabbai ne da Muhaifatu bin Mas'ud suka tayi Khaibar kin daga Madina waye yawma izin sulu a wannan lokacin an yi sulu da mutanen Khaibar akan za su zamna su kula da garake a raba da musulmi wajen abin da aka samu an yi sulu da su kina akwai damar shiga da wuta babu yaki da suka ta yi fatafarraka kowa sai shiga harakashi abdullahi bin sa'ad da muhaisa kowa ya kama gaban shi a cikin garin kamar je garin kun je gari tare amma kowa sai harakashi an kare sai fata muhaisatu ila abdullahi bin sahal wa huwa yatashahhatu fi damhi sai ga muhaisa ya samu abdullahi bin sahal yana dahwara cikin jini ya jan jini ya dahwara mana an kashe shi katila iya ya cakuɗe da jini a mace ba dahwara ba ya cakuɗe yana yana yana cikin jini fadafanahu shi kenan shi anan kenan abdullahi bin sa'al aka binne shi muhaisa binne shi sun maƙadimar madina ta kuma ya zo madina shi ya so madina ya dawo gida kenan shi muhaisa فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومعيسة وهويسة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم سي دشي عبد دشي عبد الرحمن بن سهل دنوان عبد الله بن سهل da muhaisa da huwaisa su kuma ɗiyan masa'udu ne duka wannan kama ce ɗiyan mazabi suke da wanda aka shi su da muhaisa da waisa kaman dan uwansu ne kaman ko zakin su ne da shi shi wannan kasha to ganin shi Abdurrahman bin Sa'ad shine dan uwa na jini kai tsaye na wanda aka shi na Abdullah fa zahaba Abdurrahman ya takallam sai Abdurrahman kenan bin Sa'ad sai yake so ya doki magana a cikin su uku zai fara magana fa qala annabi takabbir kabbir a a babbai fara magana kamar babu duk da kaga anan shi iya gagganin shi kusa da mamaci shi ne mai neman jini shi gama ta fara magana ba ta a yi magana ka girma mana babbai fara magana a cikin kabbir kabbir shi ne magana ya ce wa huwa ahadasal qawm shi kuma a lokacin nan shi abdurrahman shi ne yaransu fasakata yishu shi yaro fatakallama da huwaisa da muhaisa su suka yi bayani nan maganar sa babba a gaba da gabatar da babba akan yaro duk da shi wani ya su zama haƙi akan kusa da mamaci a maganar su ne manyan su kamata su fara bayani haka kuma haka yi ya ce fatakallama suka yi magana to a cikin magana sai annabi ya ce musu a tahalifuna wa tastahiquna qatilakum za ku yi rantsuwa ku cancanci wanda aka shi ginin jinin dan uwanku wa zakara tamamal hadis shi dai Muhammad bin Muhammad Salih bin ya sama ya kawo sauran hadis mai yawa kana yan uwa wannan bayan an kashe Abdullah bin Sa'al akwai wata shari'a musulunci da ake ce alƙasama alƙasama idan muka tuhumo su misali wani namu ya mutu muka zuko shi a mace da wata alama ta wane ne ko su wane ne mun ga wata alama amma ba a gabanmu a kai ba ko a gidansu ko a gidansu wane ko damar da wata tuhuma ko an ga wata takarda ta wani abu da zai kawo alaka ta wani wanda ana mai tuhuma mai ƙarfi duk da ba gabansa aka yi ba. To wannan annabi ya isa kwana ya kuma ci gaba da ita sai a zo mu da muka ɗan uwanmu ne aka shi muke neman jinin shi za mu zo a ba mu rantsuwa hamsin. Hamsin za mu yi rantsuwa hamsin ‘yan gidanmu. kuka kai goma wannan ya goma zuwa hamsin za a yi dai cewa wallahi billahi da zila ilahu wa ne kashe shi a haka yi rantsuwa hamsin shi kenan dole wa'innan fami su biya diya damuncin ku da alama ba ta kusan cewa nan ne ba haka mana kuran sai a biya diyar wannan mamaci to shi ne nan da haka yi haka ganin shi abdurrahman shi huwaisa ko muhaisa za mu ce bayan aka shi abdullah amma suna tuhumar yahudawa wasu yahudawa a ƙohon su a wurin su ne kashe wannan bawa an sai suka zo suka kawo ƙara an kashe nasu suna da mandiya to shi ne annabi ta yi za ku yi rantsuwa ku cancanci biyan diyar dan uwan rantsuwa musu to su ganin ba su da tabbaskin wane ne ko su wane ne suka kasa rantsuwa sai ce to su waɗancan yahuda na kutuma su sai rantsuwa a musun kambacin su kare kansu suka ce ya rasu ya za a yi mai da su rantsuwa kahoran maƙiya Allah to shi da annabi sallallahu alaihi abin da yayi a wancan ruwaya ganin ka ayi asara da jinin wancan shi biya diyar shi ya biya diyar ta wancan muhaista abdullahi bin sahal nan dai ba nan abin da muke magana gurin arzi ne kurum maganar cewa babba yayi magana akan yaro wa qawlu sallallahu alaihi wasallam kabbir kabbir da ya ce musu kabbir kabbir da yaro zai magana ma'anahu ya takallamu al'akaba kana na bayyana masa magana mai girma a cikin kushi zai magana wa an jabir radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bayna ar-rajulayn min qatala uhud ya'ni fi al-qabr thumma yaqul ayyuhuma akatharu akhadhan lil-qur'an فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد رواه البخاري jabir ke bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanda yayi a Uhud kana yajma'u bainar rajulaini min qatl Uhud ana hada mutum biyu a cikin wanda suka mutu wanda aka kashe a Uhud kusan wani wuri ne mai dutse ne wahalar rami wanda saboda ha a yanzu wuri mai tauri to ganin wahalar rami an kashe kuma mutane da yawa wannan abin ya sa wahalar rami ya nemi sa sai a yi rami mutum biyu ga a sa gama su wuri guda to in za a sa mutanen a cikin kabari mutum biyu sai tambaya waye ya yi harda waye ya sanin ƙura'ani shi ne ayyuma aka tsara aka zanni ƙura'ani sai da ushirar aka ce wane ne a cikinsu sai addaman filada a wajen kasan lahad yadda ake sa rami a yi dogon rami ƙasa kuma a yi rami a keta a tsaga rami jikin ƙibla bango na ƙibla sai a sa mamacin sai a kaburgi a kare to in za a sa mutum biyu sai a sa wanda ya yi har da ƙur'ani a jikin katanga ta alkibla ta kabari ke shi ake fara sa a takaici ya fara sa wanda yake maracin ƙur'ani akan wanda ya yi akan wanda ya yi shi ke na sa wanda ya har da a gaba wannan nan mai tsakanin ruwaya kaga dai magana ta gabatar da manya masu fadala nan fadala ta har da ta ƙur'ani shi za a cikin kabari aka hihita shi akan wanda bai kai shi ba shine babu da muke ciki dama wannan ruwa ce ta Imam Bukhari wa an ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala arani fi al-manam atasawwaq bi siwakin faja'ani rajulan ahaduhuma akbar min al-akhar فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما فدفعته إلى الأكبر منهما رواه مسلم مسند البخاري تعليقا تو wannan ruwaya abu ne na mawali annabi yake cewa na ganni a mawaliki ina aswaki da wani aswaki ina cikin aswakin kusan mulkin annaba gaskiya ne ya ce ina cikin asawaki sai faja'ani rajulan sai mutum biyu suka zo wajena a hannu ma aka bar min akal ɗaya ya yi ɗaya girma ni fanawartu siwa kan asawaki ya neme ya kama ƙaramin asawaki faƙi da ni sai aka ce mun kabbir ba babban ka girma ba babba fadafatuhu ila al-akbar minhuma yana mekawa wanda yake girma wannan shine magana ta girmama mutum ko girman mutane a girman babba duk da kuma san cewa maulikin annabawa gaskiya ne kaga da muhimmancin asuwaki kina asuwaki yanzu zaka meka mutum biyu ka ba mahi girma a cikinsu sai ina ne wa ana abi musa radiyallahu anhu ka wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo amma shi imam muslim ya kawo musnadar da sanadi a jere amma bukhari ta alikan kun ya kawo ruwaya daga wani ba ta da ka sanadi ba to wa ana abi musa radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي شيبة المسلم وحامل القرآن غير غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي سلطان المقسم حديث حسن رواه وانا رواية زي ما بياني أكان ko za mu ce ina masu kyamar hurhura ina masu ƙin ko tsige hurhura ba sa santa ku zo ku ji fadala hurhura ba kan manza ba ne ku zo ku ji abinda manza na wanda akan hurhura ya ce abin musa ke bara labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ijlalillahi ta'ala iya daga cikin girmama Allah mai girma da buwaya ikram zai shaibatul musulmi girmama musulmi mai ruwara a girmama latijo wata ruwa cikin sunan tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man shaba shaybatan fil islam kanat lahu nuran yawm al qiyamah ruwa ta inganta ka haka duk wanda ya horora daya kai a cikin musulunci annabi ya ce wannan hurhura gobe kiyama ko ta hurhura haske ne za samu gobe kiyama hurhura daya balle ta gama kai ba kan kiyama ba ne ba tsigita kuma ya hana a tsigita wata ruwa ta ibn hibban albani tabbatar da ruwa haka shaksha wa na'ud ruwa ta tabbata dai ta abu huraira wanta umarci wadda take cewa duk wanda ya hurhura guda a cikin musulunci za ta zama toye mishi haske gobe kiyama hadisin Umar ne marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ruwata Abu Huraira ita mata tabbata yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tantifu shay fa innahu nurun yawm al-qiyamah ka ku tsige hurura annabi ce la tantifu shay ka ku tsige hurura domin hurhura haske ce gobe kiyama ya ce man sha ba shebatan fil islam kutiba lahu biha hasana wa hutta anhu biha khati'a wa rufi'a lahu biha daraja wa mai wannan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tantufu shayb ka ku tsige hurhura ce domin fa innahu nurun yawmul qiyama hurhura haske ce gobe kiyama ya ce man sha ba shaɗin isan duk wanda ya hurhura a cikin musulunci kutiba lahu biha hasana da hurhura za a rubuta maka lada وهوت عنه بها خطيئة ذا كان كلمة زيني ورفع له بها درجة ذا لقام درجة ɗan a kan haka me yasa musulmi zai kya mashi hurhura har yi tsige ta abin kware ne haske ne ga mai imani nan kuma annabi yake cewa sartama inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dhi shaybatil muslim iya daga cikin girmama Allah da girma da buwaya girmama mai hurhura musulmi girma littafi mai hurhura na hata yan wanda ga yau za a wata tsige hurhura ko sa mata yambo haƙuri babu laihi a sa mata abuja lalle ko za a fara na wani annabi halitta amma ba a ɓoye ba kayan ɓoye ba kayan kumya ba ne ba to yanzu bayan wannan da annabi sallama ya ce ku girmama mana ya cin girma Allah girma ruhura sai ta yi wa hamilul ƙura'an ghairul ghalifi haka iya daga cikin girmama Allah girmama mahardacin ƙura'ani masanin ƙura'ani wanda mana mai mamadoki wanda ke ɗauka alƙura'ani wanda masanin ƙura'ani ghairul ghalifi ba wanda ke huce gona da iri ba mai shishigi huce gona da iri ba aiki da ba aiki da shi huce abin da aka ce yayi wal jafi anhu kuma haka baya karantawa kuma bar aiki da shi kiran ba huce gona da iri kuma baya barin baya saba ma qur'ani hakinan ba kurin sanin qur'anin bane ba kadai babban muhimmancin sanin qur'ani aiki da shi lokuma shi ba ‘yan hurku a ɗin hurku daraja da ƙima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, sabai sun sami ƙima da daraja a wajen Allah sanin ƙura'anin kuma da aiki da shi. gaba ɗaya cikinsu Abdullahi bin Umar da Ibn Mas'ud ke cewa idan muka zo muka haddace muka kiyaye ko muka shurari aya goma ta alƙur'ani za mu tsaya bakin goma mu haddace ta mu fahimci me take ni kuma mu san ya za mu yi aiki da ita kaga cewa fa'inta kai karkiyar sahabbai suna neman tafsirin ƙur'ani su haddace kuma su san abin da take ni shi haka kenan idan ana maka mahallacin ƙur'ani na sahabbai kaka ɗauka irin naka ne kurin karanta ke bisa abin da yake faɗi ba bai samu wacce zai ba ce akwai lada na karantawa amma ba magana amfana ko cin ribar abin don zai karanta kurin karantawa yake bai san ba abin da yake faɗi akwai ladan kira amma amfanin gaskiya yi wanda ya san abin da ke yi wani kurani kuna karanta ne ai a karanta ne a ji wa'azi a ji galgadi na bushara na ta shi na ko to da kanta ya samu nan ƙaro ya yi ƙaro gaskiya gaskiya fa'idar a nemi sanin da ake gudu kuma tukwa a yi aiki da shi da ka gaba wannan sahabin da yake ga sanin ƙur'ani ne a nan salasalam ya yi bayani ya yi bayani cikin sun ibn maja ruwa ta tabbata sai ya nufi cewa za ka inda a wani rufa da ilim a nan waye ana ce wani abin zai wakana a lokacin ɗauke ilimi ya ce ya rasulallah kai fairufu da ilim wannan na ƙarakul ƙur'an ونقرئه أبناءنا ويقرئ أبناءنا أبناءهم يا رسول الله إتيا ذلك القرآن مو من كرنتا من كرنتا ديام سما ديام سكرنتا ديام ta habawa ne ina ga kana a cikin madina kana cikin masu hankalin su ashe ba haka bane ba yace ba ga yahuda ba zan sauro babu a taura a wajen su babu injila a wajen su ta masa amfani ka kenan kenan ba na karanta bane a aiki da qur'ani yushin saba mu shine daraja ta makarancin qur'ani ana sa komanda kai bangaren dama wani bangaren hagun wani a gaban haka ake tsarin abin yaki ai akwai mai kulawa da kowane bangare yace salim karka bari wata bangaren ka shigo mu yace bi zahamul qur'ani ana ya ce ni a matsayina na hafizin ƙur'ani a shigo ta wajen ku abaci wanda ƙarshe da abin da ya zahi rami ya zabi da ilike kawo shi a cikin kai gudu ba san da yana abin da ya wakana a imama Allah shi ƙasa ga wata musu waya sai wa na amur bin shu'aib an abi an jaddihi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam laysa minna من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح abinda ke wannan ruwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna bai tare da mu kalmar laysa minna suna kawo cewa laysa min sunnatina a wasu na kawo laysa fi millatina irin wani magabata ta san sabarin wannan abin da annabi ce ya ce man gashi na laysa laysa minna don maka zabe ta da mu a ce irin wannan a ce wa idi in yazo abin da yayi ka bar shi da yazo ya haiba da tsoro kullum annabi ce bai tare da mu kurin tsaya nan kurin bangaren wani ne mai kyau bai kai sunnan mu ne daga addinin duka ne ba da mai kyau za a nan kurin ka huta ita ya yi wa'i dukin ya yi ƙari kurin bai tare da mu ba ka saba kan kwahala ba a kan mene ne kan sunan mu ne kan tahiyya mu ne kan kurin tsaya nan bai tare da mu kurin abin ya yi zahi ya tsoratarwa kenan annabi sai bai tare da mu duk wanda bai je bai tausayin ƙanana kuma bai girmama bai san girman latijawa ba kaga nan a yi magana biyu ce a lokaci guda kai latijo ka tausaya ma yaro magana kenan idan kuwa baka tausaya ma yara annabi ya ce baka tare da shi haka kai yaro ka girmama manya da tijawa idan ka baka girmama su annabi ya ce baka tare da shi shine magana kuma babba ya girmama yaro yaro ya girmama babba kowa dai kenan abu ne ta bankona bangare ta mu dai baba mu dai babe na girman manya ne na masu daraja wannan wafi ruwaya wafi ruwata abi daud kenan mallam ya arif haqqa kabirana maimakon sharafa kabirana dan dai tsayin tafasin dai har girman manyan mu ya san ba girman manyan mu ko daraja manyan mu sharafa kabirana wa an maimun bin abi shabib rahimahullah anna aisha radiyallahu anha marra biha sa'id فأعطته كسرة ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم رواه أبو داود لكن قال ميمون قال ميمون قال أبو داود كنا ميمون لم يدرك عائشة وقد ذكره مسلم في أول صحيح متعلقا فقال وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة العلوم الحديث وقال هو حديث صحيح na abin da yake riwaya abin da ya zo nan wannan labari na maimunu bin abi shabib da ya ce aisha radiyallahu anha marra biya sa'id wani mai roƙo ko mai bara ya zo ta wajenta fatatu kisra ta bashi dan guntun kubza gurasa dan wata guntol gurasa ta bashi huci wa marra biya rajulun alayhi thiyabun wahaya wani yazo iya da kikkiawar shiga fa qadatu he ta zamna shi tace zamna ta bashi kiran wuri ya zamna fa'akala ya ci wannan gurasa a zamne faƙila laha fi zalaka he wani ya ce mata akan wannan mai ana magana ya ce mata akan wannan ya ce ya za a yi wancan kin bashi ya huce wannan taka zaman da shi shi na faƙila lafi zalaka faƙala sai ta ce mai wannan magana ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazan sassan ya ce anzilun nasa manazilahu ku sabkar da mutane a masaukansu kowa ku ba shi matsayin shi babba babba yaro yaro mai daraja da shugaba da talaka ba ɗaya bane ba ta wannan ruwa abu dawud ya kawo ta amma sai wata magana ce maimun wanda ya kawo labarin daga aisha ya ce lam idruk aisha da ai ba su gamu da aisha ba nan ishara ce ta raunin ruwaya ko alinkita alinƙita cikin hadisi a jero isnadi a cire wani amma bai gaya mana wa aka shiri mamin imani babu wani ana me yasa na zama ƙita shi mai mun da wuce da yake ba dai wasu da shi ba matsala kan shi amma mun san bai ga ba aisha amma ya ce aisha ta ce kaza aisha ta yi kaza kiran ana neman sai an samu wane ne ya ba shi labarin irin wannan wuri a ilimin hadisi idan ya zamanto abinda ake gudu domin inda sahabi ga mashi ba matsala ko daya to a tabi'ai akwai waɗanda suke du'afa wanda suke suna da rauni ko matsala shi yasa yakan yi tabi dan wani shiga mai yayarta yakan yi sahabi ga to sai dama musamman waye ga mai bi a mace mutumin ba balle mu ba cikin waye ne ga mai matsayin shi ko mu shi bace sahabi ga mace ba shi a ce hadisi ne aka ce aka aka ce mun kate to wannan yanke ta yake ta kawo raunin ruwaya a cikin sana tsarin hadisi anan akwai matsala kan ingancin ruwaya shi yasa yana ishara ai maymun lam yuduk ashabi game da aisha ba kina akwai matsala a hadisi yace wa zakaru muslim fi awal sahihi ta'liqan imam muslim ya kawo wannan hadisi na Aisha a harkon littashi kamar mukaddama harkon littashi dai amma mu'allaqan wanda an san ma musulmi a duk da ya ta'alike kan shi wannan wata imam bukhari bai cikin sharar ana iya samun magana ka ta ka hadisi ta imam bukhari ko musulmi da ka ruwaya a binciki ruwaya in ba ta in musu ka bai sanadan an wani an wani an wani an wani ko bukhari ya ce kalibin mas'ud ko ce kalibin aisha ko muslim to shi hadisin hadisi ya ta mu'allaq to kenan muslim ya kawo na ruwaya a hukunsa yin shi amma hadisin ne mu'allaq sai ta ta'alikan kenan ba mamaki a samu matsala kan shi ya ce abinda yake ce a can sulun ya ce wa zukira ka gani babu an faɗi an ambata aisha radiyallahu anha ta ce ka gani ba ni ba san waye waye ambata ba an faɗi wa zukira an ambata daga aisha ta ce amarna rasulullah sallallahu alaihi annabi ya mana umarni an nunzila nasa manazilahum saukar da mutane a matsayin kowa a bashi matsayin shi wa zakarau la hakim abu abdullahi shi ma cikin masu ilmin hadisi ka hadisin dai kuma yace hadisin sahihi to je kuma albani yake cewa ba magana inganci gaskiyar magana akwai wani inkita aikin sai wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal قدم أوينة بن حسن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال أعينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه فلما دخل قال هي هي ابن خطاب هي ابن خطاب فوالله ما تؤتينا الجزل ولا تحكموا فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى حم أن يقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى راه البخاري abin da yake ruwaya ta ibn Abbas yace qadimu Uwaynatu bin Hisn mana Uwaynatu bin Hisn ya zo Madina fa nazala ala ibn akhi al-Hurr bin Qais da yazo ya sauka gidan dan dan uwan shi ne bekin shi dan dan uwan shi mai suna alhurubin kaisa a ta yi sarka shi oina shi hurubin kaiskin ɗan ɗan uwa na na oina wa kana min alqura wa kana min nafar lazin dunin umar iya cikin min nafar lazin dunin umar iya cikin mutanen da umar ji ka kusan shirin da ɗan umar wa kana qura ashab majalisar umar kuma shawarar domin umar ɗan majalisar umar qura ne ke kawo makarantar qur'ani sune sune ɗan majalisar shi ƙurra'a ne ‘yan majalisa ke umar to shi kenan hurbin kais iya daga cikin ƙurra'a kenan iya da matsayi a wajen umar iya cikin ‘yan gaba-gaba cikin majalisa kenan ƙurra'a suna sa majalisa umar kuma wa mashawarati haka ‘yan shawara ce suke wa ƙurra'a kuhulan kanu au shubana ba ruwan umar latije ne ko matashi ne in dai ka fi ƙur'ani ne kana cikin gaba-gaba ko latijo ko matashi su ne ‘yan majalisar shi. To ganin shi Uwaina ya san matsayin ɗan uwan shi. Faƙala Uwaina da bin akhiyar, sai Uwaina bin Hassan ya ce ma ɗan uwan shi hulu ke na bin akhiyar. Ya ce, bin akhi, ya ɗan wana, ma'ana alhuru bin akhiyar. Laka wajen inda hadar amir, kana da matsayi a wajen wannan shugaba. Don haka a matsayinka fasta azin ne alai ina neman gaban ka nema mun shiga ina san gamuwa da shi ka nema mun uzurin shiga wajen shi fasta azin lahu horror kamar da agatan ya je nemi ga umar ga wani baban shi ya zo iya san shiga wani amin shi ya zo kaza kaza fa azina lahu umar radiyallahu anhu umar ya ba wayna uzurin shiga falamma dakhal lokacin da shi uwai na iya shiga wajen umar a shi dama a kota a ciki akwai abin da kashi shi dan bai sani ba iya shiga wajen Umar kale he ibn Khattab he kalma ce ta barazana kai kamata he kawsa kai wani he he ibn Khattab he kai da ibn Khattab fa wallahi na rasi da Allah ma tu'tina al-jazal baka ba mu baka ma abin kirki baka ba ma abin kirki ka matsa yanu kenan wala takum fi nabil adab baka hukuncin adalci ka da wannan magana ko ba Umar ba a ko shugaba a gami wani magana kasa akwai matsala ga kalma ta barazana he ba ka gaba da dabi ba kawai ne ba kawai ne ba kawai da zayin tu zayin kai ne ba kawai kawanci jafa'u ne na mutanen daji ga barazana kuma ga zargi umar ya bai badawa bai hukumci da adalci kai tsaye fagadi ba umaru radiyallahu anhu umar ya hushi hatta hamma an yi ƙabi har so zai haushi da kisa da kai magasa umar dan ba magana da ma zai haushi da kisa zai haushi to ganin hur bin qais ya san halin umar kuma sa bin zai wannan baban shi ne ya san kuma halin shi fa qala lahu hur sai hur ya ce ma umar ya amiral mu'minin ya shugaban masu imani ka san wannan kalma Umar aka fara cikin hannun shi aka fara ga kalma Amirul Mu'minin daga Umar ta fara aiki Amirul Mu'minin ya Amirul Mu'minin inna Allah ta'ala qala lin Allah mai girma da buwa ya ce ma annabin shi khudhul afwa umarni ba shi ka riki rangwame ka yi rangwame wa amr bil urf ka yi umarni da kyakkyawa wa a'rid 'anil jahilin ka kauda kai ga jahilai umar Allah ce ka kawo da kai ga jahilai haka Allah ya ba na mashi umarni da haka ya ce wa ina haza minan jahili wannan jahili ne eh wannan jahili ne duk da baban shi ne kuma jahili ne kuma ta yi mashi kyau da a haushi ta yi mai kyau da a haushi ta yi mai kyau a ta jahili ne ya ce wannan jahili ne yake cewa wallahi ma jawaza umar hina talaha ayyakanta wannan aya umar da jabirki bai huce ba na an Allah ya ce nan gashi kenan umar ne aya ta zo yace wallahi ma jawaza umar hina talaha umar bai huce ba wannan aya lokacin akan ta mita domin umar wa kana waqafan inda kitabillah ai umar akta Allah ya ce ya kare bai taka doka ta Allah akta Allah ya ce an kare duk da ya zai amma ya sarka ya kyale shi bai haushi ba nan me ya kawo na ruwaya dalilin kawo ta a gabatar da makarantar ƙur'ani a majalis shi ne na kawo na ruwaya hurbin kais umar ya kashe gaba-gaba duk da matashi ne shi ne mutum kama duk kujewa wannan labarin gaba daya وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أصل مني متفق عليه سمرة بن جندب كنشين أبي سعيد يتي لقد كنت على عهد رسول الله أزامنا مدنين رأي كنت غلاما إنا يارو nabi yana karamin iya yaro matashi ina yaron amma fa kuntu ahfaz am ina kiyaye diya da annabi ina kiyaye magana annabi ko qur'ani ina kiyaye ina da harda ina harda ci abdewa daga wurin shi za za wata magana ce fa ma yamna'uni min alqawl ba abin da ke hana ni yi magana cikin manya umma na wannan tambaya kana abuwa illa annaha huna rijalan hum asannu minni ganin a wurin akwai wasu mazaje sai na shekaru ganin ganin ne wanda tijawa shi sa na sai ne mahin kyale amma na san abu sai magana kenan yaro ya girma manya wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma akrama shabun shaykhan lisnihi illa qayyada Allah lahu man yukrimu inda sinni رواه الترمذي وقال حديث غريب abin da yake ruwa ta arzikin malik cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aka mashabun shekan matashi da ɗaya wani matashi bai girmama latija ba ko tsoho saboda shekarun shi illa qayyada Allahu lahu man yukrimu inda su kai mai Allah ya shirya maka wanda zai girmama ka in kai shekaru Tirmidhi kawo wata hadisi ne garib tabbas hadisin yana da illoli bi inganta ba kuma ko bi inganta ba dai wata ruwa ta baya ta iya daga cikin girman Allah girman mai rura kaga ta ishe mu girman latijawa ka ba umarni kuran wannan ƙarshen wannan babin kenan sai sabon babi bab ziyarati ahli alkhair wa majalisatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talab ziyaratihim wa du'a minhum wa ziyarati almawadi alfadila nan zamu ji bayani dai na kai ziyara ga mutanen masu alkhairi ko zama da mutanen kwarai ko abokantakarsu ko musan mutanen kwarai ko neman ziyararsu su kama ka ziyara ko ka nemi su maka addu'a ko ka ziyari dai wuri mai matsayi mai daraja wannan babin ne zai maka kamar da ya saba bude babin shi da ayoyin alkur'ani ya ce ƙala Allah ta'ala وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بين ما نسيه تما وزك الشيكو yace wannan aya ta yace ka ambata musu lokacin da Musa ke gaya ma yaron shi abokin tahiyesh da Musa yace la abara ba zan gushe ba ina tahiya hatta abluga majma' al-bahrain har sai na kai mata mahadal wannan teku guda biyu aw amdi huquba ko in ci gaba da tahiya tsawon zamani har sai na kai wannan ruwa ta inganta cikin sai bukhari ko cikin sai muslim annabi Musa alayhi salam ya tashi cikin banu Isra'ila yana hudu ba iya bayani sai wani ta mai tambaya mana alamun nasu waye ya kuwa sani cikin mutane waye mutane sani musa a tunanin shi ganin shi ne annabin allah akwai wanda ke shi cikin mutane sai ce ana ni annabi ce fa'ata bakullah allah sai zargi musa yawa musa rarauka da bai ce ba allahu a'alam da ya mai da sani shi ne a'alam wannan kalma ce Allah yawa Musa rarauka kanta. Me yasa zai wada ka? To shi ne Allah zai gwada mishi in ilimin ne akwai wanda ya hika. Shi ne magana asalin gamasa da hadar kenan. Allah ce mishi akwai wani wanda ya hika ilimi. Amma haɗar teku biyu. Ya ce Allah ina so a gwada mini wannan bawan Allah. game da shi ya nemi gamuwa da shi asalin abin da ya kawo wannan ayoyin kenan na labarin isan musa kuma ruwa ya bakar mutum ta tabbata da annabi wannan bayanan a takaici to yanzu dai nan ai kaga alamun labarin lokacin da musa ce ma yaran shi ai ba zan gushe ba ina tahiya har sai na kai mahaɗar teku ko in ta tahiya sai ta ila qaulihi qala lahu musa hal attabi'uka ala to kaga ayan ai kaga suna tahiyya ne falamma balaga majabaini ma nasiya hutum fataghsawidu fil bahr saraba ko lokacin da suka kai majma'al bahrain mahadin tekun biyu sai abincin da suka dauka kihi da suka dauka na zuwa abinci kurin sai rai dama an ce mishi a kowane ruwa ana hayawar ruwan ma'ana abin da yake abin da yake tafiya rayuwa kamar da abin na alama in kihin wannan yarai anan ne wannan bawan Allah yake inda wannan kihi naka yarai anan ne magama zaka bi wannan bawan Allah suna tahiya da yaran shi sun je wani wuri shi sun ban wurin ne sun mota suna barci shi yaron iya gani kunarki zurf ya tasu kun ya hada cikin teku ya tahi kuma ya tahi da yake yi ruwan bai gamewa yana da alama sirrishin saraba sarab shi ne kenan kamar lunko ya yi kamar lunko su wurin bai bacci da cikin ya tahi da ruwa amma bai bacci shi yaro bai ga musa ba shi falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba ya ce kayan mana abincinmu a ɗauko kenan jaka ta abinci kayan guziri ya ce gaskiya mun sha wahala an ce musa sha wahala lokacin da ya huce wurin wani sha wahala ya ce aini nikar zitar wuta ko amma sani wani shiga na ana zukura ai na mance wannan kiyinwa muna zauwa wani wuri kurin ta taka sabi da filibari ajaba kurin sai kama hanya cikin ruwa ajaba abin mamaki yi ta yi abu bai cewa musa ce ai zalika ba kunna nabi yau ai wannan wurin da muke neman mata wahala inda muke neman ne ka zo kuma gaya ba idan lasan da kwace kun shaɗan ya manta da kun shaɗan ya manta da kun shaɗan ya manta da nan kasina amma abin mamaki bai kamata a mance ba kai kun shaɗan ya manta da ni kuran shi ne fartar da ala'atarihi ma ƙasasa shi suka koma baya nan ƙasa ba saman labari wancan da saman labari kisa a a tare manan suka koma kan sansu don gasa bace wurin da aka yi kuma ce haizu sun yi tahiya hawa shi gari ne sun dogon tahiya to yanzu fartar da ala'atarihi ma ƙasasa sai suka komo kan sansu don kasa bace wurin suka gaba sansu ووجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا Allah ya ce wa lamma min tu'minu da ilma ko yace suna tahiya sai suka isu ko sai suka dawo suna zuwa wurin gurin suka samu wannan mutumin da aka ce mishi yayi shi ilimi zai gamu da shi a wannan wurin ya suka isu ko hadir kenan a wurin kaje asalin gamu na hadir da Musa to shine anan ai ya ce wa Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma lam tarshida iya san kenan nan in Musa ya so tahiya da wannan bawan Allah yace zai yi ka karantar da ni daga cikin abin da aka sanar da kai na shari'a Musa daga lamsa sai mu iya sabara baka ita Musa na zaka tare ni yana ilimin ka daban na daban bai wa mutum dare baka iya ba Musa daga da dai matsa ce dai shi zai iya hakan ma dai ya ce kwarin za ka sami zan yi haƙuri kurin zan bi ka shi kuma samun abin yada wahala ilimin ba ɗaya ba ne ba zan musu da shi abin da sun ci kansu shi kaga musa harko musa ma daman da harko ma aka hawa jirgin ruwa ko aka hawa jirgin ruwa na a kai su wani wuri kurin musa ya dibi jirgin ruwa ya balle kurin alhali an ce mutum kuma ya amsa ba to shi ne abin shi kuma hajar ya balle jirgi ya kare jirgi musa ganin haka ya ce ah ta yaya za ka kashe karya mutu jirgi alhali sun doke mu kyauta ishe mai nace magana mun kaka tambaye ba ruwan kaka da abu gana kaka tambaye ni ce Allah ka la ta hutu mana situ kaka kama da mantuwa da Allah ka bar ya hakuri ya hakuri ba zan kara ba ba zan kara mutai mutai ba zan kara tambaya ba shike mutai aka je wani wuri kuma kurin ya ga Musa ga wannan bawan Allah ya kama yaro cikin yara ya cire kai kurin ya kace shi ya ce kai kai kai ina da kashe na fasan zakiya kan yaro sabon yaro ballahin da ka kashe shi ya ce daman na gaya ma sarai kuwa eh na gaya ma ba za ka iya na ba musa ita na jinsa daga wannan da shi ke da ya haƙuri daga wannan bana ƙara magana ba ta yi kuma aka kama hanya hatta idza ataya arqata sama ala ko aka je wannan garin sun je garin sama ala suka nema a ba su abinci fa ba wani dai zuwa ko suka ci a suka hana su abincin baki can ana cikin tahiya a cikin gari fa wajada jidaran suka samu wata wata katanga a garin wanda ta karkace za ta faɗi kan ba kama Musa ya kama a ce mu gyara wannan katangar mu tada ta yace zu Musa za mu zo sun hana mu kudin sun hana mu abinci musu leburanci mamma musu gyaran katanga ka zala musu zan za ta misace ta daga shi daga yanzu mun kare daga mun kare dama na shi ta danje a ƙarshen ƙarshen alƙawari mun kare to a nan da ta kace kisa ce doguwa da ta abu ta musa nan da ya cikin kaf nan da nan ya kawo wannan ruwa a wannan wurin ganin yadda musa ya so zama da wannan bawan Allah shi ne magana baban neman zama da mutanen kwarai musa ya so zama amma musa haƙuri kasa nan kaga ba za mu zagi musa ba musa iya aiki da zahiri na shari'a don abun ba da wani dalili ba musa za a yarda kai ɓanna ce bakar banar iyali baganin kisa iyali to na abubuwan iya ga sai ta annabin Allah ne to shi ilimin shi kenan shi kuma shi wancan ilimin min ladu daga Allah Allah kan sani ina kana ai matsala ta ɗan tasawuf suke kawo maganar ai wannan gashi ba annabi bane ba amma kuma gashi ha annabin Allah Musa ilimi alhali ya ce ma fa'altu an amali duk abin da ne kenan kaga da wani yake annabin Allah ne zai magana hadir ya aiki da hawaye daga Allah ba da kaban nabi a takaice yan wadai wannan muna cikin babe na magana zama da mutanen kwarai sai Musa ya ce mishi qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushida Musa ya ce mishi ya ce wa Khadir kenan zan bi ka akan ka karantar da ni daga cikin abin da Allah ya sanar da kai na shari'a ina ganin ya kamata mu tsaya ganin lokacin yayi ko saura to Allah kai mata san insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته